an ka sake hankali Na'am, bismillahir rahmanir rahim.
na'am bismillahir rahmanir rahim Mm, babu salati safri ma lam yajma'a mm, na'am ma lam safari ne musa- musafiri ne musafiri mm.
na'am ma lam yajma'a Yujme yujmi mukusan ko mukisan muksan.
مقسم Na'am.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله Mm, أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مقسم mm.
وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة
Babu salatil musafiri malam yujmi'i muksan. Wato wannan babi yana magana dangane da ci gaba da yin sallah ta halin bulaguro ga mutumin da ya yi bulaguro. To ya dinga yin sallah mai raka'a hudu ya dinga yin ta raka'a biyu malam yujmi'i muksan. matuƙar bai yi niyyar zama ba wato a gurin da ya tafi na bulaguro ɗin نعم daga ajima'a ne ma'ana malam yanwi al'iqamata matuƙar bai yi niyyar zama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan lafazi a cikin alƙur'ani a gurare daban-daban a cikin suratu yunus Allah ta'ala ya kawo shi lokacin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu wato yake yi wa mutanen shi wato magana akan cewa abin da suke gaya mai na za su samun mai da shi na makirci to su shirya fa'ajimi'u kaidakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadu ilayya wala tunziruna نعم an gane ko sannan kuma annabi yusuf alaihi salatu wassalamu shi da 'yan uwan shi wato lokacin da suka nema daga wajen mahaifinsu ya ba su yusuf su tafi daji da shi su tafi kiwo da shi allah ta'ala ya ce falamma zahabu bihi wa ajma'u ma'ana sai ra'ayinsu ya haɗu a guri ɗaya shine daga al'ijima'u kenan wato sai suka yi niyya ga baki ɗayansu wannan ya ka shawara wannan ya ka shawara daga ƙarshe shawarar da aka ɗauka shine a je a nasa shi cikin zududun wato tsohon rijiya aka je aka nasa shi kwa wa auhaina ilaihi la tunabbiyannahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun sannan kuma wato cikin suratu baha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu yanda annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya gaya wa fir'auna an gane ko نعم wa ajmi'u kaidakum summa tu saffan wa qad aflaha al-yawma man ista'ala wato da waɗansu gurare wanda suke ɗauke da wannan ma'anar ta wato al-ijma ana nufin al-qasdu wan niyya ma'ana malam yajma malam yujmi'i mukthan matukar malam ya qasid an gane ko ko malam yanwi al-mukthu ana nufin al-iqama ma kitsina fihi abadan wato muƙimi na fihi abadan wato matuƙar bai yi nufin zama ba a gurin da ya tafi na bulaguro ɗin ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullahi ya ce haddatsani ya haya wato mahaifina ya haya bunu ya haya bunu katsiri bin wisilas allaitsi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma wa faƙihuha ƙadul ƙudat a aƙalul wato a aƙalul mutukinina wa akmalul fudala'i ra'asul mutukinina wa kabirul mutasabbitin al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillahi ibn Shahabin Zuhuri an salim ibn abdullahi wato shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa salim dan abdullahi abdullahi dan umar anna abdullahi bana umara radiyallahu ta'ala anhuma a haƙiƙa baban shi abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su kana ya ƙulu ya kasance yana cewa usalli salatal musafiri malam ujmi'i muktan wato zan ci gaba da sallah irin sallah ta halin ɗan bulaguro a garin da na tafi bulaguro can matuƙar dai bin yi nufin zama ba a nan wato zan ci gaba da sallah ta halin bulaguro in dai garin da na tafi wata buƙata ce ta kai ni kuma ina tunanin kammaluwar wannan buƙatar yau ko gobe ko jibi ko gata shi dai kawai yana jiran wata bukatar shi ce za ta cika wanda zai iya yiwa yau yau dinnan ta cika ya ce wa ina habasa ni zalika tsina ta yi ashirata lailatan ya ce wa ina habasa ni zalika wato ko da wannan abin da ya kai ni zai dakatar da ni ya tsare ni wato ya sa min ya sa ni cikin kaso tsawon kwana goma sha biyu to zan ci gaba da yin salatul kasar ce a nan abinda abdullahi dan umar yake tabbatar mana baya cin karo da juna da abinda malikiya take kai an gane ko wato malikiya ta tafi akan wanda ya niyyar zama kwana hudu ko sama da hudu zai cika sallah wannan shine abin da yake sananne ko to amma wanda ya niyyar kwana sama da ƙasa da hudu kwana uku biyu ɗaya wannan zai yi ƙasar to yanzu misali daga nan za ka je ka niyami akwai wani mutum da kuka yi randevun haɗuwa da shi yanzu aka ce maka yanzu yana amurka amma gobe yake shigowa nijar ka yi ƙoƙari ka je ku haɗu da shi yanzu kai ma daga nan sai ka huta yau yanzu gobe yana shigowa tunaninka irin yadda kake a nan gida zigadi ba wani wanda zai sha wahala in yi zo neman ka ka yi tunanin shi ma a can haka ne da ka je ka gurin alhaji na zo a alhaji ka zo ka nema to to shi kenan yana ciki suna tare da jama'a ya haƙuri har ya hutu ka zauna ka yi shiru aka ɗora shayi aka sha firemi ɗaya biyan sha biyu ta rana ta yi ƙarfe ɗaya ta yi ka ce alhajin ya ƙare aka ce eh huta aiki aka yi shiru ka ce yanzu ya wajen ƙarni aka ce ya ƙarfe hudu yake tashi ka koma gida ƙarfe hudu da rabi da ta yi da ka zo ka aka ce ayatin da ya ji hal ya tafi biro hata yi biro kai kuma kana son haɗuwa da shi aka ce sai dai ƙarfe tara da rabi ka zo ka ka koma gida shikenan tunaninka dama da kwamfule biyu ne ka je ka tunaninka kwambar wannan a rannan za ta cika da ka zo ga karfe tara da rabi aka ce ai alhaji yanzu yanzu nan ya shigo gida amma ya ce duk wanda ya zo a ce ya haƙuri sai dai gobe ya iso yana son ya huta shi kenan ka koma hallo ka yi haƙuri saboda shi mutumin da yake buƙatar abinka wato baya gajiya to hallo washe gari da ka zo ka da safe da ka zo assalamu alaikum ku gaisa yau kai ne na ja yanzu alhaji ya fito fa muka ce mushi mun ce mushi za ka zo da safe ce eh yanzu gauga ce yake an mushi waya yanzu za su haɗa asambile da jama'a allo ya tafi eh yaushe zai dawo suka ce wallahi mu wannan mu sani ba sai dai ka zauna mu ga abin da Allah zai ya zauna halla asar alhaji bai dawo ba to ya zama to kullum shi dai akwai yiwuwar zai haɗu da shi yau ko da safe ko da murece amma kawai abin yana ta ja hal ya zamanto an yi kwana goma an yi kwana ashirin so wannan ba laifi zai ci gaba da yin kasaru saboda bukatar da ta kai shi ita ce ya ga alhaji kuma don su gana da alhaji bane hal yanzu shi yasa yake zaune to wannan ko da kwana goma zai ko kwana ashirin zai a haka nan wannan zai ci gaba da yin kasaru ne wannan shine bulaguran da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yi da ya tafi tabuka ya dauki kwana ashirin yana ta wato yana ta wannan yana ta kasaru saboda ko yau ko gobe ko jibi kawai haka ne tunanin za a dawo gida to amma kuma za ka ɗauki waɗannan kwanaki na'am نعم وحدثني عن مالك عن نافع Mm.
أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها في صلاته ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar ya ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar a ƙama bi makkata ashara layali ya zauna a birnin makka tsawon darare guda goma ya je ya tafi makka ya zauna tsawon kwana guda goma saboda bukata da ta kai shi yana jiran ta cika ya kasuru salata wato yana gajarta sallah yana yin kasarun sallah wanda cikin ruba'iyya ya sallace ta raka'a biyu illa an yusalliyaha ma'al imam sai dai idan ya yi nufin zai sallace ta tare da liman to idan sallah mai raka hudu zai yi ta tare da liman to fa yi salli haji salatihi wato yana sallata ta raka a hudu kamar yadda shi wannan limamin zai sallace ta raka a hudu wato idan wanda yake dan bulaguro ya yi koyi da wanda yake mazaunin gari to wajibi ne akan shi ya cika sallah a malikiya Na'am.
an gane ko saboda wato idan ya ce zai sallar shi ta halin bulaguro a ciki akwai rashin yin koyi da limani shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala takhtalifu alayhi نعم to kaga lokacin da mutum ya zauna a sallah mai raka'a hudu dan yana tunanin shi dan bulaguro ne bayan limami yayi raka'a biyu sai ya zauna yake ta jiran shi hal ya karo raka'a biyu sannan ya sallame kaga a ciki ya dan sabawa wannan hadisi sannan kuma idan yayi garaje ya sallame kafin liman hallo ya saba wani hadisi wa idza sallama fa sallimu to anan limami bai sallame ba kai kuma ka sallame to ala kulli halin a malikiya ba a ba a yin kasaru mutumin da yake kasaru idan ya bi limami wanda yake cika sallah zai cika sallah ne tare da shi amma akwai mazhabobin da suke ganin cewa ya halitta kana kasaru ka bi limami wanda yake mai cika sallah idan ka bi shi wato idan ya yi zaman tahiya na farko lokacin da ya meƙe waɗansu suna ganin kana da damar ka sallame waɗansu kuma suka ce za ka jira ne har limami ya gama sallashi sannan kuma sai bayan ya sallame sai ku sallame tare da shi an gane ko wato wannan saɓani ne na malamai wanda yana nan a shimfiɗe a cikin littattafai wanda suke magana akan wato alfiɗi wa alal mazahibul arba'a da kuma kutubul ikhtilafat wato littattafan da suka kunshi wato koro maka saɓani na malamai akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin da malamai suka yi saɓani akai na'am
نعم باب صلاة الإمام إذا جمع مك- idza ajma'a إذا أجمع مكسا Mm.
حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن خراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال Mm.
من أجمع إقامة أربعة ليال وهو مسافر arba'a layali biyu نعم أربع ليال ما شاء الله وهو مسافر أتم الصلاة na'am قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي na'am babu salatil musafiri idza ajma'a muktan wato wannan babi yana magana dangane da abin da ya tabbata daga wajen magabata managarta na wato sallar da ɗan bulaguro zai yi Mm.
wato itimamu salatihi cika sallar da zai yi idza a jima'a muktan idan dai ya yi niyyar zai zauna tsawon waɗansu kwanaki wanda kwanakin nan sun huce kwanaki wanda suke guda hudu Mm.
حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك Mm.
عن عطاء الخراساني Mm.
wato shi kuma ya jiyo daga malam Atsa'u annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyabi qala haƙiƙa malam Atsa'u ya ji Sa'id ibn al-Musayyab ya ce man ajma'a iqamata arba'a layalin iqamatan dukkan wanda yayi nufin zai zauna a gurin da ya tafi bulaguro yayi nufin zai zauna arba'a layalin tsawon darare guda hudu Mm.
zai yi kwanaki hudu a gurin da ya tafi Mm.
wa huwa musafirun alhali yana cikin bulaguro wato ya niyyar zai zauna tsawon kwana hudu ko sama da hudu to a tammas salata wato sai ya cika sallah wato zai yi sallah shi ne wato irin sallah wanda take ta halin zama a gida akwai fatawoyi waɗanda suke gudana a bakunan waɗansu daga cikin malamai da kuma waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi akan cewa in dai ka tafi bulaguro ko da na neman ilimi ne wato in wata tara za ka yi a can ya halatta ka dinga yin kasar a kullum kullum wanda ana jingina wannan fatawa zuwa ga sheikh muhammad salim bin uthaymin daga cikin malamai waɗanda suke almutaakhiruna daga cikin malamai wanda suke almuasirun wanda muka yi zamani da su wato saboda duba da cewa shi yana magana akan wato wanda suka tafi bulaguro wanda kuma ya ce ba bambanci tsakankanin bulaguro na neman ilimi da bulaguro na kasuwanci da sauransu to shine waɗansu ke ganin cewa ya halitta a yi ƙasar wanda daga baya kuma ɗaliban shi sun yi bayani akan cewa ba haka malam yake nufi ba ba akan wannan ra'ayi yake ba za ga wani ya je shi jami'a tsawon wata tara kullum yana kasaru kullum yana kasaru a wata uku rakan ne a shekara yake cika sallah eh to kaga wannan babban laifi ne a cikin shekara guda ko wata goma sha biyu a ce a wata uku rakan ne zaka dinga kasaru wani lokacin mutum idan ya tafi jami'a za ka ga daga nan in yana da moto da motan shi zai tafi kayan shi in ya kai kwamfule ashirin kwamfulallukan da zai bari a nan ba su wuce kwamfule biyar ko shida ba zai tafi da sauran gabaki ɗayansu wanda can ya koma yanzu shine gidan nan ya koma shine bulagura to kuma ya dinga yin kasaro a can ai ya bai wa kan shayi wani guraren da aka ci gaba wani za ga har kwanta yake budewa a can akawunta yake budewa na a dinga turo mishi kuɗi aka tashi to kuma har business yake kuma alaka ce alaka zancen yayi bulaguro na'am al'imamu malik ya ce wa zalika a habbu ma sami'tu ilayya wato wannan wato idan mutum zai yi kwana hudu ko sama da kwana hudu idan ya yi niyyar hakanan a cikin bulaguransa to ya cika sallah shi ne mafi soyuwar abin da na ji zuwa gare ni wato abin da ya iso zuwa gare ni daga bakin malamai da kuma fatawoyi nasu shi ne idan mutum ya yi niyya ta zai zauna tsawon kwana hudu ko sama da kwana hudu sati guda ko kwana goma a gari na mutane to ya halitta zai cika sallah ne ba zai yi kasaro ba amma mutumin da ya je shi misali mu ɗauka mutum ya tafi jarrabawa jarrabawa aka ce in aka yi jarraba yau gobe ko jibi ake fitowa da rizilta da ya tafi da ya jarrabawa yau shi kuma tunanin shi rizilta tana fitowa zai dawo gida kuma an ce mishi ko gobe ko jibi da suka yi jarrabawa yau gobe ko jibi kullum suna zuwa inda ake liƙa na ta'ish su ga sakamako ya wuzo ko bai hoto ba a ce musu sai da mureci a ce sai da rana sai gobe wannan inda zai kwana goma zai dinga yin kasarun shi saboda shi ga manuwar shi kuma an ce mishi kwana ɗaya zuwa na biyu kawai ake fito da rezulta amma shekarar da suka yi jarrabawa sai allah ya ka tsekon abun an yi sati ba a hudu da rezulta ba to wannan ba laifi zai ci gaba da yin kasarun shi na'am وسئل مالك عن صلاة العسير وقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا وسئل مالك عن صلاة العسير wato an tambayi al'imawu malik dangane da sallar al'asir wanda yake kamamme wato fursuna wanda a kamo shi to ya zai dinga yi zai dinga yin sallah ce ta halin bulaguro ko kuma zai dinga yin sallah ce ta mazaunin gida al'imawu malik ya ce mitsulu salatil muqimi wato zai dinga yin sallah ce kwatamkacin sallar wanda yake mazaunin gida illa an ya kuna musafiran sai dai in ya kasance ɗan bulaguro ne a can aka mai cap a kama shi niyyar shi ya tafi da niyyar ya yi kwana biyu kawai sai aka riƙe shi ya je shi irin wannan mutum ne bai san gari ba sai ya sauka a wata unguwa irin lagos ce dama ya tafi lagos zai yi siyayya ya je ya sauka a wata unguwa unguwa da bai san wata mashaya ce kawai cikin dare da aka zo ana kama shi ma carab aka kama shi aka nasa shi cikin mota bai san ba hawa bai san ba sabka kai malam ya ne aka yi baya jin hausa sai yarbanci to a je a can an yi bayani aka je da hulanka da komai kam a zaune a ce to malam kai kaka nan ka ce wallahi wallahi ka yi da na dan abdu ka ce wallahi an gane ko to to kuma eh a ce a ce to shi kenan sai ka sayan da za ka ce ba shi mushkila da mu ya ce ni da wasu kenan to sai dai haka nan ne to shi kenan mutum sai ya kasaru babu laifi hal Allah ta'ala ya hundo shi tunda ya san dai bai yi laifi ba wanda za a ce a yanke mai hukunci na zama kwana kaza ko wani abu makamancin haka alhamdulillah ilmu subhanahu wa ta'ala
Amma ɗan ƙarduwa. Yana nan ne ga sai na kuma da